رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن haka Qur'an kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali wannan na cikin abin da ake karantawa daga Qur'ani to shi yasa Shafi'awa su da suka tafi akan cewa qira'a ko da ba musu alaihi wasallama وهن فيما يقرأ من القرآن haka kuma san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali wannan na cikin abin da ake karantawa daga Qur'ani to shi yasa Shafi'awa su da suka tafi kan cewa qira'a ko da ba mutawatira bace to a iya rukon hukunci daga gare ta ko da yake dai ba a iya karanta Qur'ani da haka ba domin duk malamai sun yi ijma'i akan cewa kira'a da ba mutawatira ba to ba a karanta qur'ani da ita inda Jalaluddin Suyudi yake faɗa a Kawkabus Sadi wa ajma'u anna shawab lam yubah qira'atun biha walakin al-asah ka habarin fil ihtijaj tajri wa anna halati wara al-ashari malamai gaba daya sun gama akan cewa duk kira'a wadda take shazza ba dama a ce za a karanta qur'ani da ita amma abin da yafi inganci abin da ya fi ganci kenan wajen shafi'awa cewa ita ana ɗaukanta a matsayin hadisi shi yasa a iya kafa hujja da ita amma wajen malikawa suka ce ai duk wata kira'a wadda ba mutawatira ba to ba a kafa hujja da ita ba a wata ruwa daga gare su amma su ma akwai ruwaya da cewa akwai waɗansu wuraren da a iya kafa hujja da kira'a shazza inda ibn asim yake faɗa a murtakal usuli a murtakal usuli shawab la dan fodiyo yana faɗa alfiyatul usuli cewa wato wa fil qur'ani shartu tawaturu wa in hala fal itiraru zahiru الشافعي بحمس أير رآتي لا بأقل حرمة للآتي بأن ذاك في سيه مسلم من القرآن نحن لم نسلم جوابهم فالشرط في التلاوة للحكم فهو ثابت الدلالة آه تو ونن كينا آه سو شافعي سنكي سي سلطان يا كي بير yadda hadisi ya bayyana wato li'anna min qawaid shafi'i dan yana da ka'idojin da shafi'awa ke aiki da su cewa kullama sa al hadisu kana mazhaban lahu cewa duk sanda aka samu hadisi ingantacce to ko su za su yi riko da shi wa amma malikun amma imam malik fa kazalika shi ma in an samu hadisi ingantacce yana riko da shi amma fa malam yu'alirhu amalu ahli al-madinati wa ijma'uhum matakar aikin mata madina da imam mata madina bai mu'arara da hadisin nan ba wa illa amma in ya zamo aikin mutan madina ko ijma'in mutan madina yayi mu'arara da hadisin to humil al hadisu indahu sai a dauki hadisin a wajensa ala annahu mansuh bisa cewa mansuhi ne fa amalu ahli al madinati aikin mutan madina hujjatun inda malikin a hujja ne wajen imam malik duna gairihi banda waninsa inda shi shi abdullahi dan faidon yake faɗa al fiqh al usuli wa hujjatun li malikin ijma'u ahli madinatin bihi nizau وهجة لمالك إجماع أهل مدينة به نزاع وأواتكم هكذا أن هرم تامكو ينقوانكم من الرلاء وأن كوكا هذا شن نونو دسو دكو دسو kun sha nonon mace ɗaya matar da yake da kai da ita kun sha nonon mace ɗaya to ta haramta gare ka bai halatta ka aura ba kuma wannan waje ne na faɗakarwa so da yawa a rayuwarmu yadda take akan samu gida ɗaya mata mazauna gidan da yawa wannan matar wannan wannan matar ƙani ce wannan matar ruwa wannan matar ɗan ami ce ma tayo a kaka ne ma suka hadu amma dai suna gida ɗaya sai ya zama wani wakacin a dace sun haihu kusan wakaci ɗaya kowace tana da ɗan da take ba nono to so da yawa matan mu sukan yi sakaci ko saboda rashin ilimi ko rashin faɗakarwa sai matar wannan ta ɗau ɗan wannan ta ba shi nono alhali ba a san abin da zai afku a gaba ba duk dai matar da yake ta ba ɗa nono ya sha to wannan matar da mijinta wannan ɗan bai halatta ya auri 'ya'yansu ba har abada bai halatta ya auri 'ya'yansu ba har abada da wanda yake kafin shayarwar da wanda yake bayan shayarwar ma ko kafin shayarwar ne to bai haramta ba shine anan ma har malaman fikin suke ilgazi ko cewa akwai mace da in ta ɗauɗa ta ba shi nono shi kenan ta haramta ga mijinta sai zamo ta haramta ga mijinta ta harum ala zaujiha bi rara'i hal ibni za ta haramta ga mijinta da sababin shayarwarta ga wannan ɗan idan ta ba ɗan nan nono sai zamo ta haramta ga mijinta kuma zai zamo bai ta halatta ba ga mijinta to irin nan ne ake samun duk irin wannan shi yasa wajibi ne a tsaya a faɗakar ba daidai ba ne mace dan dan wata tana kuka ko yar wata tana kuka ta gaggauta cewa za ta ɗauka ta ba ta nono nan cewa ita ai nono abin da ya sa ɗan jaririn yake kuka rashin nono ne ita kuma ai mai shayarwa ce dan haka din ya iya sabauta a fada cikin wani abu wanda ba daidai ba a duban shari'a to wayul haqu bi zalika bi sunnati al banatu ana riskar da 'ya'ya mata da wannan bi sunnati da sunna min ha 'ya'yan da ta haifa wa hunna man arra'atunna mawdu'atun shine wanda duk wanda ya sadu da ita ta shayar da su to su ma sun haramta gare shi domin ko sun zamo 'ya'yansa mutum ya sadu da mace da matsayin cewa matarsa ce ko bai wasa ya yi sadaka da ita sai ta shayar da wata yarinya ita matan nan sai ta ba wata yarinya ko wata mace nono ta sha to yanzu wannan wadda aka ba nonon nan ta sha ta haramta ga mijin wannan ko mai gidanta wal amma hakanan ammomi na shan nono wal halatu ko haloli na shan nono wa banatul ahi ko ƴaƴan dan uwan shan nono wa banatul uhti ko ƴaƴan dan uwa na shan nono min ha daga rara'a li hadisi saboda hadisin ya harumu min rara'i ma ya harumu min nasari duk abin da ya haramta da sababin dangantaka yana haramta da sababin rara'a rawahu buhari wa muslim buhari da muslim ne suka ruwaito wannan hadisi wannan hadisi wato shine malamai suke cewa matan da suke haramta da rara'a su bakwai ne uwar rara'a yar rara'a yar uwar rara'a a yar dan yar yar uwar rara'a yar dan uwar rara'a amma rara'a hala rara'a to wannan bakwai suna haramta bin rara'i da sababin shan nono yadda suke haramta da nasiba inda aka ce rara'a ba ta daidai da nasabu ba shine wanda mai motasar ya kawo illa umma ahika da a ce kana da ɗan uwa ko da uwa ɗaya uba ɗaya kuke da shi sai yana jariri wata mace can bare ta ba shi nono ya sha to yanzu shi wannan matar da ta ba shi nono ya sha ta zam uwa a gare shi bai halatta ya aure ta ba amma kai kana da damar ka aure ta to wannan idan da ta fuskar nasabu ne uwar dan uwanka ai ba za ta taba halatta gare ka ba domin kuwa ko dai ta zamo uwarka in dan uwan nan shakiki ne gare ka ko kuma ta zamo matar ubanka idan dan uwan li'abbi ne eh in dan uwan shakiki ne ko lu'ummi to uwarsa ai uwarka ce kai ma ita ce ta haife ka in kuma dan uwan li'abbi ne to ta zama matar ubanka matar uba ko ba za ta taba halatta ba shi yasa nan yana cikin guraren da yake rara'a ta bambanta da nasabu yana cikin wuraren da rara'a ta bambanta da nasabu wato wannan hadisin da aka ja rawahul buhari wa muslim buhari da muslim su suka ruwaito hadisin a idan an ɗabi jinin mutum da azumi bai karya azuminsa ba illa iyaka idan haka din zai bayu zuwa wata gargara kamar za a ce galibin an ɗau jinin mutum ana cewa ya gaggauta wani abu wanda ya shafi ci ko sha to a wannan halin sai ya zamo kenan karahiya ne amma in ya san kuma likitocin suka tabbatar cewa ya iya ɗorewa da azumin sa ya san shi kuma ba abin da ɗiban jinin nan zai haddasa masa ai ba komai ba komai a sannan amma idan ya zamo zai bayu zuwa bata azumin a karya azumin to wannan idan larura ce ai ba laifi ba laifi a sannan don ya bari an ɗebi jinin nasa ya zamo don ya tserar da ran wani ne abin da yake gaba da azumi ma sallah an ce ana bata ta don a tsamo ran wani malamai suka ce in kana cikin sallah kaga wani makaho ya doshi rijiya bai sani ba zai faɗa ya zame ma wajibi ka yanke sallar ka faɗakar da shi to ballanta na sallah ko gaba ma take da azumi to ballanta na azumi kana ma kenan wannan kenan yaya kasaro yake a haƙƙin direba ai ko da direba ne musamman a wajen marikawa zai iya kasaro ko da koyaushe shi yana kan hanya wajen hanabilawa ne suka ce nuki kamar matukin jirgin ruwa wanda yake shi tare da iyalinsa to ba zai yi kasaru ba ba zai yi kasaru ba kuma na zai zama kama gidansa ne yaya maganar ajiye azumi to wannan ba gane me yake nufi da ajiye azumin ba yawa eh ni saboda tafiya a ya halatta shi ba ai shi ma dai tafiya ne Allah cewa ya duk wanda yake cikin tafiya yanzu shi direban ai man kana mariran au ala safarin man kana ala safarin ne shi yasa shi ma ya halatta ya sha azumin to menene hukuncin menene kashin doki ai kashin doki a masabar malikawa najasa ne ko masabar shafi'awa masu matan da suke ganin cin naman doki halal ne amma suna ganin kashin sa dai najasa ne kashin doki najasa ne wata ala ce ana cikin wannan ayar an faɗa wato waɗanda suke haramta da nasara da kuma wanda suke haramta da wato shan nono wanda su aka faɗa daga farkon ayar zuwa nan inda aka kwana wa ummahatun sa'ikum ubangiji ya ce hakan nan ma kuma an haramta muku iyayen matanku bai halatta mutum ya auri uwar matarsa ba da zarar ya ɗaura aure da mace to uwarsa ta haramta gare shi har abada ba dama ya auri uwar wannan matar da ya daura aure da ita ko da bata tare ba ko da bai ji daɗi da ita ba hakanan kuma duk waɗanda yake sun haife ta wato kamar kakarta ko kakar kakarta ko uwar ubanta da sauransu duk suna haramta gare shi dai da zarar daura aure da ita waraba ibukum hakanan an haramta muku a gononinku raba'ibu jam'u rabibatin jam'i ne na rabibatu wa haya bintu zawjati min ghairihi ita ce matar yar matar mutum yar mata amma wadda ba shi mijin ne wannan ya haife ta ba a a wani gida uwar ta haife ta ita ce agola allati fi hujurikum wanda suke cikin kulanku ku ne kuke kula da su tarbunaha kuna renan su sifatun muwafiqatun lil galibi sifa ce wadda yake ta dace da galibi fala mafhuma laha shi yasa ba a aiki da mafhuminta ita yar mace ko da ba a gidanka take ba yar matarka to ta haramta gare ka ba ka da dama ka auri yar matarka ko da ba a gidanka take ba shi yasa wannan yana daga guraren da yake ba a aiki da mafhumi na muhalafa ko da wanda suke ganin cewa mafhumi na muhalafa hujja ne to amma kamar a nan ba su yi aiki da shi ba inda can shi abla dan fodo yake faɗa alfiyatul usuli wa sammi ma halafa bil wato wa bid dalil lil hidab al hanafi yunkiruhu wa sahabuna ka shafi'i nusbituhu ba'da shuruɗin fasma'i Allah ya kuna galiban kallati ai fil hujuri in aradna yati ɗaya daga cikin sharuɗan yin aiki da mafumi na muhalafa shine kai ya zamo galibi in ya zamo galibi ne an kawo shi ne itibaran bil galibi to wannan ba a aiki da shi kama a nan allati fi hujurikum ko kamar na cikin suratul nuri wala tukrihu fatayatukum wala tukrihu fatayatukum alal biga yana radana tahassuna wannan ina radana tahassuna mafumin sharadin nan ba a aiki da shi saboda ya zo ne harja maharjal galibin min nisa'ikum daga matayen ku fa allati da halfin bihinna wanda yake kun yi duhuli da su ai jama'atumuhunna ma'ana kun sadu da su har za masaba shafi'i wannan masaba imami shafi'i ne wanda malikin amma wajen imam malik ya kafi mudullaku talazzuzu fi taharimi zara cewa mutum ya ji daɗi da uwa ko da ba ta fuskar saduwa ba kamar a ce ya sumbance ta ko ya shafa jikinta da nufin jin daɗi to wannan kawai ya wadatar a cikin cewa yatta ta harauta gare shi har abada bai da dama ya auri yatta fa'in lam ta kunu da halkun bihinna idan ba su riga sun tare a gidanku ba kun auri mace sai kuka sake ta tun kafin a ce kun sadu da su da matan nan a matsalar imam shafi ko tun kafin a ce kun ji daɗi da ita da kowane irin nau'i ko na jin daɗi a matsalar imam malik to fala junaha alaikum a sannan ba laifi gare ku dan kun auri yar dan kun auri yar wannan matar da kuka ɗaura aure da ita fi ni kai bana ta hinna ba laifi gare ku a cikin auren ƴaƴansu idza faraqtumuhunna in dai kun rabu da su وهلائل أبنائكم هكذا كما أن هرم تامكم كأورمات آئنكم دو ودى dan mutum ya taba aura to haramun ne shi ya aure ta allazina min salatikum amma na ku fa na tsatsan ku ba ƴaƴan da suke ba na tsatsan ku ba razalat wannan ta sauka ne radda dan yin raddi ga fadin munafikai yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure matar zaidu mutabanniyan lahu da can ko ya rike shi a matsayin da gyara ne mutabanniya nonin ce da farko sannan ya ya kasance da ya rike shi a matsayin ɗa suke cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri matar ɗansa aka ce a ai ɗan da bai halatta a auri matarsa ba sai ɗa na tsotso ba irin wannan ɗa na tabanni ba ɗa na tabanni a iya auren ɗansa hakan nan ɗan ɗan uwanka dan dan dan wanka ya auri mace sai suka rabu to wannan bai haramta ka aure ta ba ta fuskar shari'a ka iya aurata daidai ne wannan wa'annan kenan su ne wanda ake cewa sun haramta da fuskar sarakuta shine aka ce wanda suke haramta da sababin sarakuta guda hudu ne an haramta wa mutum ya aure uwar matarsa ko 'yar matarsa ko matar ɗansa ko matar uba wayannan guda hudun su suna haramta ne da sihiri da sababin sarakuta ya zama kenan ga ga bakwai ga bakwai ga hudu a ciki wato an samu sha takwas kenan saura guda shida kenan wanda aka ce su kuma an kasa su gida biyu akwai wanda yake tarawa ne tsakaninsu ya haramta to an yi nuni zuwa wannan da faɗin allah wa an tajma'u bainal hutayn hakanan an haramta muku ku tara tsakanin yan uwa biyu ku auri mace da yar uwarta wakaci daya mutlaqan a kowane hali ko yan uwantaka ta su take shakikatai ne sun hada uwa da uba ne aure abin ko sun hada uba kawai aure umin ko uwa kawai suka hada to bai halatta ba dai ku auri mace ku auro yar uwarta a wakaci daya sai dai in kun rabu da ita wannan kuma ta gama idda ko ko kun rabu da ita rabuwa ba ina wadda ba magana kome to a sannan kwa iya auro yar uwarta ko ta kun aure ta ta mutu to kwa aure yar uwarta min nasarin yan uwan ko na dangantaka ne auren ra'i ko na sha nono bin nikahi ta fuskar aure wayal wayal haqu bi hadis sunnati aljam'u bainaha wa bain ammatiha aw halatiha a tara tsakanin mace da ammatata kwata wato yar uwar ubanta ana auren mace a auro kanwar ubanta kuma a hada su ko a auro yar ubanta a hada su sawa'u ita wadda za a auro din sun hada uwa da uba ne da uban ita wannan wadda take nan ko ko sun hada uba kawai ko sun hada uwa kawai ko ko a auro halatta a auro yar uwar uwarta to shi ma an riskar da shi da wato hana tara tsakanin yan uwa amma wannan da sunna ce suna manzala sallallahu alaihi wa sallama manzala sallallahu alaihi wa sallama ya hana a auro mace a hada da an matata ko halatata shi yasa malamai da suke cewa wannan hadisi da ya zo da hada hana tara tsakanin mace da an matata ko da halatata ya yi tasisin ayat da za ta zo nan gaba wa halala kuma wara a zalikum wa halala kuma wara a zalikum yana daga inda ƙur'ani ya inda yake sunna ta tasisin ƙur'ani inda yake sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama ta tasisin ƙur'ani wanda malamai da yawa sun tafi akan cewa sunna matukar ingantacciya ce to ta iya tasisin ƙur'ani sawa'un mutawatira ce ko ahadiya yanda mai manzo mata tafsir yake faɗa wato sai da zamzami yake faɗa cewa tasisuhu bi sunnatin qad waqa'a فلا تمل لقول من قد منع آهادها وغيرها سواء فبالأرايا حسة الرباء سنة قد آهادية تيتا تاسيس القرآن وجن شافئا واسكة بس إدلاج كوكاكا أما وجن مالكا واسكة إيه سنة آهادية تيتا تاسيس القرآن amma da sharaɗin ya zamo aikin mutan madina ya dace da ita in aikin mutan madina bai dace da ita ba to ba za ta tasisin ƙur'anin ba wannan ba za ta iya tasisin ƙur'ani ba wajen hanafiya ko gaba ɗaya suka ce sunna ahadiya ba za ta iya tasisin ƙur'ani ba sai sunna mutawatira sun hadisi in mutawatiri ne to ya iya tasisin umumin qur'ani amma idan ba mutawatiri ba ne to gaba ɗaya a wajen hanafiyawa ba zai iya tasisin umumin qur'ani ba saboda su a wajen su yana cikin sharuɗan ai tasisi ya zamo shi wanda zai tasisin nassin da zai tasisin ya kai karfin nassin da za a yi tasisinsa yasa a wajen su gaba daya ahadi baya tasisin mutawatiri shi ko qur'ani ya tabbata mutawatir to a wato kenan wanda yake sun haramta ta fuskar tarawa guda uku ne shine an hana a tara mace da yar uwarta ko a tara ta da amma tata ko a tara ta da halatata an hada da wancan sha takwas din an sami ishirin da ɗaya saura guda uku kenan a wanda ake faɗa shine wanda aka ce su sun haramta don wasu dalilai daban shine wato mankuha fil iddati macen da yake aka aura tana cikin idda mace ba ta riga ta gama idda ba sai wani ya ɗaura aure da ita to wannan wato ya zama ko ya sadu da ita ko ya ji daɗi da ita ko da bayan idda ne ya ji daɗin da ita to wannan ta haramta gare shi har abada wannan sai a ce ta haramta gare shi har abada haka abin yake wajen wasu malaman da yawa kamar malikawa a mazaunar imam malik sun tafi akan haka da sai kuma ta biyu ita ce mula'ana macen da aka yi li'ani da ita mace in da miji da mace suka yi li'ani to wannan ba auratayya tsakanin su har abada sai na uku shine azwajuhu na ya shine cewa kamar ciki ya bayyana gare ta yace shi ba nasa bane tace a'a ai nasa ne har suka kai ga matsayin sun rantse rantse rantse biyar biyar shi ya rantse rantsuwa biyar cewa lalle cikin nan ba nasa bane ita ma ta rantse rantsuwa biyar cewa lalle cikin namijin ne wanda aka ce a sannan abinda za a yi araba tsakanin su yanzu araba tsakanin nasu har abada kuma ba aure tsakanin su shine mula'ana kenan mula'ana ko kuma ya da'awa cewa ta yi zina ta ce ai ita ba ta yi zina ba ya kasa kawo shaidu aka ce shi ma a sannan sa iya li'ani ya rantse rantsuwa biyar cewa shi ya tabbata ya ganta tana zina ita kuma ta rantse cewa ƙarya yake mata ba ta yi ba to shi ma aka samu haka za a raba tsakanin su kuma in an raba din ba aure har abada ba aure kowanne daga cikin wannan ana ce masa li'ani sai na ƙarshe wanda malamai da yawa suke cewa wannan ana faɗarsa ne a yanzu tun da ba hukunci ba ne da ya rataye da yanzu hukunci ne da yake ya zo amma ya riga ya huce shine azwajuhu alaihi salatu wassalam duk wata mace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura to bai halatta ba wani daga baya ce zai aura inda qur'ani ya zo da haka وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما to a wannan su ne guda 24 da aka ce suna haramta ba da aliri ba to waya juzu nikahu kulli wahidatin amma ya halatta a auri kowace cikin yan uwa alal infiradi in ita kadai ce ya halatta a auriya in an rabu a auri kanwa ko akasin haka wa mulkuhuma ma'a ya halatta ma in bayi ne ya mallake su ya halatta ya hada da kanwa da ya da a mulkinsa amma fa waya da'u wahidata a sannan in zai sadaka da su to dole sai dai ya sadaka da guda ɗaya daga cikinsu kuma a sannan dole ya zame masa dole ya aikata wani abu da zai haramta masa a ce ya sadu da ɗaya ko dai ya aurar da ita ko ya ɗaura mata fansa ko ya dabbara ta ko abin da ya wato ko ya daura mata fansa ko ya sai da ita ko abin da ya kama da haka amma ba dama a ci gaba da zama da ita a mulkinsa ba tare da ya haramta ta gare shi ba gashi ko ya yi sadaka da yar uwarta illa ma karsalat lakin ma karsalat wato wannan istisna'in mufassiru ya nuni zuwa cewa istisna'i ne munqadi ba muttasili bane sai dai abin da ya riga gabata a baya fil jahiliyyah tun zamanin jahiliya min nikayim daga yadda suke auren ba aura ma zukira sashen abin da aka ambata fala juna alaikum fi to wannan magana ce abu ne wanda yake an riga an yi ya huce ba maganar a ce kun yi laifi a ciki tunda an yi ya huce amma dai abin da ake bukata a koki gaba nan gaba kada a sake irin wannan kada a sake auren ɗaya daga cikin wa'annan da aka ce auren su ya haramta to wato can da yace aljamu baina hawa baina ammatiha wa rabi zalika ka'ida da ake bi a nan an yi ƙala shi ne a ce dukkan mata biyu lau ƙuddirat ayyatun zakaran ma da za a karyata ɗaya daga cikinsu lau ƙuddirat ayyatun zakaran ma da za a kaddara ɗaya daga cikinsu namiji ko kaka a kowane hali haruma da auratayya tsakaninsu ya haramta duk mata biyu da da za a ce ɗaya daga cikin matan nan namiji ne to da bai halatta ya auri ɗayan ba a kowane hali to fa innahu ya harumu jam'uhuma to a tara su a wakaci ɗaya mutum ɗaya ya aure su wakaci ya zama suna isbarsa wakaci ɗaya to haramun ne shi yasa basana ba daidai ne ba a auro mace a auro 'yar ɗan uwanta tunda da za a kaddara 'yar ɗan wannan matsayin namiji to bai halatta a wannan ba da wannan ta zamo ya zamo amma ta zamo a wato ammarsa ce macin ko baya auro ammarsa amma ai ta haramta ko kuma a auro mace a auro 'yar 'yan uwarta wakaci ɗaya a haɗa su to shi ma bai halatta ba to amma da kaddarawar a ɗaya ɓangaren yi harimu zai zamo yana haramtawa amma a ɗaya ɓangaren bai haramtawa to wannan a wannan halin tare tsakanin su bai haramta ina misali kamar a haɗa mace da uwar mijinta kana auren mace sai ga ɗanta yana auren mace sai kuma shi ya mutu ya bar wannan matar tasa to kai ka iya auro matar ɗan nan ka haɗa da uwar mijin ya zama da suna ƙarƙashin ka wakaci ɗaya ko da yake yanzu su tsakanin su ai ba auratayya da za a kaddara ɗayan namiji ne ko amma kuma rashin auratayya ta ɓangare ɗaya ne ba wata kowane ɓangare ba shi yasa a wannan halin tare tsakanin su bai haramta ba tara tsakaninsu bai haramta ba to koko a tara mace wato da 'yar mijinta amma wato ta wani bangar mace ce da ta auri wani sun rabu to kai ka auro ta to kuma daga baya ka auro 'yar mijin nan da suka rabu ka haɗa tsakaninsu to shi ma dai ya halatta bai haramta ba amma yanzu kaga da za a kaddara ita wannan yar a matsayin namiji ai ba zai halatta ta auri wannan matar ubanta ba ko ba zai bai halatta ya auri matar ubansa ba duk wanda uba ya aura ai bai haramta ba amma kaga ita wannan ta bangaren ita macen ai ya halatta to shi yasa a wannan halin bai haramta a tara tsakanin su ba awil mar'atu ko a tara mace da kuyangatta ana auro baiwa kuma a auro uwar gijiyanta ma a haɗa su gaba ɗaya ya halatta wannan bai haramta ba kama ƙalal ujuhuri kamar yadda aliyul ujuhuri yake faɗa wajen umar'atin wa ummil ba'ali aw bintihi aw rikiha zuhilli a tara mace da uwar mijinta zuhilli abu ne wanda yake ya halatta aw bintihi ko a tara mace da yar mijinta zuhilli ya halatta aure ha ko a tara mace da bai wata a isma daya zuhilli duk wannan abu ne wanda yake ya halatta to wato inna Allah haƙiƙa ubangiji kana gabura bai gushe ba mai yawan gafara ne lima salafa minku ga abin da ya gabata daga gare ku qablan nahai kafin hana da abin da kuka yi kafin a ce an hana ku wannan Allah ba zai rike ku a kansa ba zai rike ku ne akan abin da kuka yi bayan an yi hani to rahiman mai jin kai bikum da ku fi zalika a cikin wannan Allah subhanahu wata'ala mai jin kai ne da ku a cikin wannan to wa hurrimat alaikum والمحصنات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما وهرمت عليكم المحصنات an haramta muku wato an gama 24 din gaskiya haramta ba da aliri ba sai kuma aka حل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما وهرمت عليكم المحصنات an haramta muku wato an gama 24 gaskiya haramta ba da ariri ba sai kuma aka kawo wasu ko guda ɗaya cikin wanda su suke haramta da ariri shine mace wadda take tana da miji mace wadda take tana da miji ita ma ya haramta a aure ta shi yasa wannan tana cikin guda goma sha shidan da yake su suna haramta ne da ariri amma da zarar ya sake ta ta yi idda to sannan kuma sai ta halatta a aure ta amma matakar tana ismarsa ko kuma sake ta bata gama idda ba to bai halatta wani ya ce zai aure ta ba shine Allah ya ce wa hurimat alaikum musanatu wato an haramta muku ku aure mata masu miji mace tana da miji kuma kai ka ce zaka aure ta to haka haramun ne ai zawatul azwaji ai ma abota maza mace wadda tana da miji kuma kama a masabar malikawa wasu malamai da yawa a masabar suka ce da a ce wani zai zuga mace tana gidan mijinta sai ta rabu da mijin ta fito don shi ya aure ta to wannan in aka tsinkaya ko da da ta fito din ta yi idda amma dai an tabbatar shi wannan shi ne sababin rabuwa shi ya san yadda ya har rabuwan nan ta auko to ba za a yadda ya aure ta ba in ma an ga ya aure ta za a raba kuma har abada ba za a taɓa yadda ya aure ta ba don ya zamo an masa aiki wato da na ƙirar makasudi wanda ɗaya ne daga cikin ƙa'idojin masabar imam malik da wasu masabobin ma cewa duk mai wata manufa mummuna to in ya bi wata hanya don ya sadu da wannan manufar tasa za a faɓe shi za a hana shi saduwa da manufar har abada za wato za a hana shi saduwa da manufar har abada a minan nisa'i a cikin mata an haramta muku ku auri mace wadda yake tana da miji bi fatis salihuna a nan an karanta da fata sadin muhsanati bittifaqi sar'ati daga muwar duk makarantar nan bakwai duk makarantar nan bakwai haka suka karanta wa amma duk da hadal mawri'in amma sauran guraren da aka ambaci kalmar musanatu a qur'ani to faqara al-kisaiyu bil kasri kisai ya karanta muhsinati kamar nan wanda zai zo nan gaba muhsinina gaira musafihina ko muhsinatin gaira musafihatin muhsinatin a kira'ar kisai fa'al al-fati in an ce muhsanatin ya zama sunan maf'uli ne wanda ya ihsanin ko wanda ya katangantar da su in mal azwaju ko dai mazajensu ko waliyansu awillahu ko Allah bisa kasara kuwa sunan fa'ili ne cewa ana nufin sun katangantar da kawunansu amma su malaman suka ce wannan bayanin duk da muhashiye ba lallai bane ta fuskar lugga saboda a lugga yadda malaman lugga suka yi bayani akwai wasu fi'ilai guda uku a lugar larabci iyakarsu kenan ba su da na hudu su a fi'ilinsu ana cewa a fa'ala amma an dashi kawo sunan fa'ilin muf'alun ake cewa su ne a hasana fa huwa muhsanu in za ta kawo sunan fa'ili daga hasana muhsanun ake cewa ya fita daga tsari na biyun shine ashaba zaidu zaidu ya cika surutu to shi ma za kawo sunan fa'ilin daga ashaba da alimi alamza da sun da haba ba da ba ashaba ya cika surutu don za kawo sunan fa'ilin sai a ce fa huwa mushabu ba musibin ba shi mai surutu ne sai kuma na ukun wanda ba shi da na hudu shine alfaja zaidu zaidu ya rasa wato ya zamo talaka ya haɗu da talauci na ƙarshe ya ba shi da komai to shi ma a sunan fa'ilin sai a ce fa huwa mulfaju وهو ملفج yanda za a ga malaman lugha sun yi bayani akan wannan kamar aka duba musirin na jalaluddin suyudi za a ga ya ka wannan haka wannan sa daga littattafan lugha ko na tafsiri kamar ibnu arabi maliki nan ya kawo wannan a tafsirin sa akamul qur'an to da ka sani cewa shi ihsani akan sake shi bisa aure kama a wannan ayar ana cewa ahsana fulano wani ya yi aure ko ahsanat fulanatu wance ta yi aure akan sake shi kuma bisa yanci kamar inda zai zo nan gaba a ayar da za ta zo inda Allah yake cewa mallan sadi minkum daula nan yanki hal muhsanati to anan muhsanati ba wai masu aure ake nufi ba ana nufin waɗanda suke yantattu wanda bai sami iko ba a cikin ku aure mace wadda take yantacciya wadda take ya ba baiwa ba haka nan kuma ana sakin isani alhali ana nufin musulunci kamar yadda zai zo nan gaba a cikin faɗin ubangiji kawai za a sinna fa ina ta yana bi fahishatin fa alaihin na nisu ma alal musanati min al'azadi to anan usinna an sake shi ne ana nufin idan sun zamo musulmi akan saki kuma a hasana ana nufin kamewa kamar yadda zai zo nan gaba a fadin ubangiji musa natin gaira musafiyatin kamar mu ba masu banna ba ba masu banna ba shi yasa kuma kowanne a wajen da ya zo sai a fassara da ma'anar da ake nufi a nan ba daidai bane a ɗauki ma'anar nan wajen a kai ta can wajen to haka ma kuma duk magana take koyaushe ana fassara ta da abin da shi mai faɗar maganar wato yake nufi yanda mai jam'ul jawami na usulul fiqi yake faɗa summa huwa mahamulun ala urfil muhadibi abada sannan magana duk inda ta zo za a fassara ta ne da ma'anar da shi mai faɗar maganar ya bata ba a cewa a fassara ta da wani abu can daban shi yasa matsalan idan sufaye suna magana dole in za a fassara magana nan ta sufaye a fassara ta da tsarin sufaye ba ce za a ɗauko wani tsarin daban a fassara don a ci mutuncinsu ba in an yi haka an zalunce su in an yi haka an zalunce su duk ma mai magana ai za a ɗau magana tasa a kan tsarin maganarsa yanzu in makanike yana cewa da yaransa kai miko min sha biyu to sai ka ɗauka cewa yana nufin a miko masa mutum goma sha biyu ko wani abu goma sha biyu ai ba haka yake nufi ba ko a shi da ya ce miko min sha biyu akwai abin da yake nufi kuma yaron nasa ma ya san abin da yake nufi ko ko ya ce miko min sha ɗaya nan kai miko min sha ɗaya nan kaga yaron ya san me yake nufi ba daidai bane ka ce ai ya ce a miko masa abu ɗaya biyu uku har sai ya kai sha ɗaya ba wannan yake nufi ba yana nufin wata ala ta aikinsa wadda take ɗauke da wannan lamba ko ya ita yake nufi shi yasa koyaushe a jalaluddin suyudi yake fada sun ma'ala urfil muhadi bihimili da fi da bi shar'i lishar'i ali koyaushe in aka bi wannan ka'idar sai a bar zagin bayin Allah ko a bar cutarsu ba da haƙƙinsu ba nan sun faɗi magana shi wanda ya ji maganar bai kai ya fahimta ba amma ya ce shi da ƙarfin tsiya sai ya aiki da fahimtarsa ya fassara ba haka abin yake ba in an yi haka an yi zalunci in an yi haka an yi zalunci ba haka malamai suka ce a yi ba ko a ƙur'ani ba haka ake ba musanatun dinnan duk inda ya zo da ma'anar wajen ake fassarawa ba a ce ga ma'ana guda ɗaya wadda ita za a bayar a ko'ina ba a wani malami yake cewa kalamal auliya ilastu afhamu li'annani ana ana wahum humu ni kan maganar waliyai na tabbata ta fi ƙarfin fahimta ta sai dai in yadda kawai amma ta fi ƙarfin fahimta ta don ni ga matsayina su ga matsayinsu suna magana ne daga matsayinsu ni kuma ina nan a matsayina to yaushe zan gane magana tasu shine kalama lauliya ilastu afhamu li'annani ana ana wahum humu to bai halatta ku minan nisa cikin mata an take hunna ku ce za ku aure su mace tana da miji ku ce za ku aure ta bai halatta ba kabla mu fara kata azwajin nan kafin a ce sun rabu da mazan nasu hara'ira wato ‘ya'ya ne ko bayi muslimatin kunna musulmi ne ko ba aula ko ba musulmi ba illa ma malakata imanukum in kaga mace mai miji ya halatta a ce ku sadu da ita sai fa matar da yake aka kama ta a wajen yaƙi gashi a can gida tana da miji yanzu ta zamo baiwa mace ce kafira aka kama ta a wajen yaƙi a gida tana da miji to yanzu tun da aka kama ta ta zama baiwa shi kenan magana auren nan ya tashi shi yasa wanda aka raba aka bashi ya iya saduwa da ita tunda wannan auren an jingine shi min al-imai abinda hannun ku daman ku ta mallaka daga kuyangi mata bisabi ta fuskar kamawa a wajen yaki ko kuma siye ko abinda ya kama da haka falakum wad'uhunna kun samu ku sadu da su wa in kana lahunna azwaj ko da ko a ce suna da maza fi daril harbi a can gidan da kuke yaƙi da su a garin da kuke yaƙi da su ba'dal istibra'i amma su din ma za ku sadu da su ne bayan kun musu istibra'i sai sun yi jini an tabbatar ba su da ciki daga wancan mazan nasu kitab Allah alaikum wannan abu ne Allah ya faranta akan ku ya rubuta akan ku dole ku bi shi rubutu ne na Allah akan ku nisiba alal masdari an nasarce shi bisa cewa maf'uli ne mutlaki ai kataba zalika kitaban lahi alaikum Allah ya rubuta wannan ya tsara wannan irin tsari ne na Allah da yake dole ku bi in dai kuna son ku koma lafiya wajen Allah wa ahalla lakum ubangiji ya halatta muku makarantan ku ba sun karanta uhilla lakum sauran makaranta ko ahalla lakum ubangiji ya halatta muku ma wara azalikum wato an ce ahalla shine bil bina'i lil fa'ili an ce ko uhilla shine bil bina'i lil maf'uli Allah ya halatta muku ma wara zalikum duk sauran mata in man da waɗanda aka ambata a nan ai suwa ma harrama alaikum ai wannan matan da yake wani abin da ya haramta muku minan nisa'i daga mata to wannan ya halatta ku aura shine nan ake cewa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi tasisin qur'ani ma dinnan mausuliya ce ta dau umumi tunda mausuli yana daga adawatul umumi suna ne mufami mufami ko yana daukan umumi amma a nan sai zama kenan dangane da zahirin qur'anin dangane da umumin qur'anin ya halatta kenan mutum ya auro mace ya auro kanwa ubanta ya hada su ko ya auro mace ya ado ya auro kanwa uwarta ko yar uwarta ya hada su amma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah yayi hani daga a ce za a tara tsakanin mace da amma tata ko a tara tsakanin mace da halatata sai zama yayi tasisin wannan umumi na qur'ani an tartago kuna da dama ku nema aitalubun nisa'a ku nemi auren matan nan kuna neman ku auri ma'a kuna da dama ku nemi auren matan nan bi amwalikum da dukiyoyinku bi sadaki wato da sadaki in mace ce wadda za a daura aure da ita au samanin ko kuma da kuɗi idan baiwa ce wadda za a siya muhsinina alhali kuna masu rukonsu kuna masu rukonsu a matsayin aure mutazawwijina kuna masu rukonsu a matsayin aure garam safina ba wai ku rike su a matsayin zina ba kar dan an ce ku nema da aure ku ce yo ai in kun je ma wajen wanda kuke lalata da su su ma ai kudin kudin kuke ba su an ce ku nema da kudin ku ku ce to ai su ma wa'annan din da kudin ne a'a ba haka ake nufi ba su wannan banna ce banna ko Allah baya umarni da ita baya izini a cikin takulin da Allah la ya muru bil fashai gaira musafiyin ba masu zina ba fa mastamta'atun bihi min hunna duk macen da yake kun aure ta har kun ji daɗi da ita ta matta'atun kun ji daɗi shi yasa nan istaf'ala ya zo a ma'anar tafa'ala istaf'ala yakan zo a ma'anar tafa'ala kamar nan istamta'a ma'anarsa ta matta'a ko istakbara ma'anarsa takabbara takabbara wanda kuka ji daɗi da shi daga cikin su mimman tasawwartu daga wanda kuka aura bilwadi ta fuskar saduwa a wajen imami shafi'i wajen imam malik ko zarar jin daɗi ko da ba a samu saduwa ba ko kuma samun halwa kadaita wadda a cikinta saduwar za ta yi imkani to duk wanda yake an samu wannan tsakaninku da su bayan kun aure su fa'atu hunna ujura hunna ya zama muku wajibi ku ba su sadakin da kuka yi za ku ba su muhura hunna sadakin su allati farartum lahunna wanda kuka yanka gare su wanda kuka ce za ku ba su ba daidai bane ku ce za ku rage musu wani ba daidai bane ku ce za ku rage musu wani abu a ciki farira haka din wato dole ne akan ku ku baya tunda kun yanka musu sadakin nan haka wala junaha alaikum amma ba laifi a kanku fi ma tararaitum a cikin abin da kuka yarjejeniya an hunna tsakanin ku maza da matan da kuka aura ko tsakanin ku maza da waliyan matan da yake kun aure su min ba'dil farira bayan an yanka sadaki an yanka sadaki dubu ɗari za a bayar to daga baya a sake yarjejeniya cewa bara ma a ƙara wata dubu ɗarin sadakin ya koma dubu mai ta to ba laifi a cikin wannan ko ku an yanka sadakin dubu ɗari za a bayar daga baya a yarjejeniya cewa abun fa da wuya a ce to a bada ma dubu hamsin an haƙura to shi ma wannan ba laifi matuƙar da yadda kowane ɓangare kowanne daga ɓangaren ita mace da ɓangaren shi ma'auri miji an sami yarjejeniya akan haka to ba laifi shari'a ba za ta ce an yi ba daidai ba don an yi haka shine min ha daga a rage a sadaki aw ba'aliha ko a rage wani abu daga ciki aw ziyadatin alaiha ko ma ai kari akai ko ma ai kari akai inna allaha kana alima hakika ubangiji bai gushe ba masani ne da halittarsa hakima ya san duk irin bukatunsu ya san duk irin abin da za ta yi a gare su a rayuwa kuma gwani ne fi ma dabbara hulahu a cikin abin da ya tsara gare su shi yasa tsarawarsa gare su duba ne da abin da duk zai faru gare su shi yasa waye ya fi tsari fiye da Allah tabaraka wa ta'ala wala gairan lahi abigi haka ma yanzu daidai ne mai hankali ya ce zai je neman wani tsari daban ba tsarin Allah ba ga tsarin Allah ai tsarin Allah ya isar wa duk mai hankali domin ko ubangiji duk abin da ya tsara ya tsara ne da hikima wa man lam yastati ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإنتين بفاحشة فعليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خير لكم والله غفور رحيم to ballan sadi minkum dauna wanda a cikin ku ko maza ya'ya bai sami iko ba wa huwa shuru'un wannan haduwa ne fi bayani hukumi nikahil ima'i lil ahrari a cikin bayanin hukuncin auren mata bayi ga mazan da suke ya'ya ne ubangiji ya fa'idantar da abin da ya kawo a nan cewa ba daidai bane ga wanda yake da ya auri mace wadda take baiwa sai fa in an sami sharuɗa guda uku sharaɗi na farko shine zamo bai sami iko ba na auren mace wadda take ya amma wanda yake yana da iko ya auri mace wadda take ya to ba shi ba auren baiwa bai halatta ba sharaɗi na biyu kuma wannan baiwar ta zamo mummuna baiwa ko da bai hudiya ce ko ba nasariya bai halatta musulmi ya aura ba sharaɗi na uku ya zama kuma in bai auren ba yana jin tsoron zai zina ta wannan shine zai harata masa ya auri baiwa wannan hukuncin ya ce ya yi tasirin abin da ya gabata a cikin faɗin ubangiji fanki ma tsabala kumminan nisa'i ku auri duk matar da yake ta kwanta muku a rai duk matar da ta kwanta muku a rai ku aure ta to wannan ka gano na umumi ko da matan nan kenan ashe baiwa ce sai ku aura to amma wannan ayat ta yi tasisi shi yasa nan yana daga inda qur'ani ya tasisin qur'ani qur'ani yakan tasisi yakan yi tasisin qur'ani to haka nan ma kuma ya tasisin wa ahalla lakum ma wara azalikum abin da yasa aka ce auren baiwa haramun ne ga wanda yake da in dai ba a samu sharuɗan nan guda uku ba domin kada ɗan da za ta haifa ya zamo bawa daga mai ga ita mai ga shi mai baiwa idan mutum ya auro mace wadda take baiwa to duk ɗan da za ta haifa masa bawa ne kuma na mai bai wannan ne shi yasa don kada a bijirar da 'ya'ya ga bauta shi yasa aka ce ba daidai ne a auri baiwa ba idan ya zama wanda ba a haifa masa ne wanda yake ba za ta yi a ce ma mace ta ciki da shi ba aulaha ko kuma ita ba wadda za ta haihu ba ce ko kuma ya zama ko da ya aure ta amma kuma saboda matsayin da yake da shi ga mai ita baiwar duk ɗansa zai yantu ga mai ita kamar baiwar kaka ko baiwar mahaifi to wannan fa innahu yajuzu lahu tazawwujul amati sannan ya halatta masa ya auri wannan baiwa sharadi ɗaya a sannan shine ta zamo mina kawai in ta zamo mina ya halatta ya aure ta ko da ba jin tsoron zina ko da yana da ikon auren ya tunda abin da ake gudu ba zai afku ba a nan abin da ake gudu ba zai afku ba a nan don baiwar ubansa ce to in ya aure ta ta haihu shi uban ba jikansa ba ne ai jikansa da mutum ya mallaki jikansa jikan yana bawa da ya mallake shi to jikan ya intu gare shi shi yasa nan tana haihuwa ta haifi ɗa ne ta haifi ɗa ne ba bawa ba shi yasa wannan halin ba hannun kuma wannan yadda za a faɗa nan gaba ga waɗanda yake suke aiki da mafhumi na muhalafa kamar malikawa da shafi'awa amma kamar wajen hanafiyawa da suke ganin mafhumi na muhalafa ba hujja ba ne to su gaba ɗaya hukuncin ma ba haka yake ba ehem ba haka yake ba wa malam sadi minkum daulan ubangiji yace wanda duk bai sami iko ba a cikin ku ashe sharadi ya zama bai sami iko ba tunda man shar'iyya ce shi yasa mafhumin sharadi a nan shine wanda ya sami iko ba shi da damar ya aura an yanke almusanati ai gina daulan abin da ake nufi wadata a ce ya aure ya'ya mace wadda take ya ba baiwa ba almuminati wadda take mummuna huwa jaryun alal galibi wannan mafhumin sifar anan na muminati gudana ne bisa galibi fala mafhuma lahu ba a aiki da shi shi yasa mutum musulmi bai da ikon ya auri baiwa wadda ba musulma ba ko da inda yake jin tsoron zina ko da inda yake jin tsoron zina bai da ikon ya auri baiwa ba yahudiya ko ba nasariya ta min ma malaka sai manuku to kun samu ku aura daga abin da daman ku ta mallaka wato wanda suke bayi yankiu ya aura min fata ya tuku mu'minati daga bayan ku wanda suke mummune amma ba wa'anda suke ba musulmi ba wallahu a'lamu bi imanikum Allah shi ne masani da imaninku da yawa wadda ake ganin baiwa ce ai ba komai ba ce kulata ma da addini sai a ringa hanyar cewa yaushe ma za ta kula da addini amma kuma sai ya zamo a zuciyarta imanin da Allah ya sanya ya fi daga imanin da Allah ya sanya a wani wanda yake namiji ɗa ga ta ita baiwa ce ga ta mace ce shi yasa Allah shine masani da imanin da ke cikin zukatan kowanne a cikin ku sai ana ganin mutum jigari jigari amma kuma sai ta yi imanin sa ya kai inda ya kai inda dai imanin nan ba lalle fitowa yake ba abu ne a zuci abu ne a zuci ayyukan da suke nuna imanin su ne kawai suke bayyana amma shi ainihin imanin a zuci yake fattafu bi zahirihi yasa ku wadata da zahirin imanin wakilus sara'ira wakkala abin da yake boyayye abin da yake zuci ilaihi zuwa ga Allah fa innahu alimu bi tafsiliha Allah shine masani da tafsilin abin da yake a boye wa rubba amati yawa akan samu wadda take baiwa tafrulul hurrata fi da yake ta fifici ya a wajen a wajen imani kai ba ma ya mace ba sai a samu baiwa mace ta fifici da namiji ma a imani yanda malamanmu sukan faɗa a fikihu cewa a masabar imam malik da ake cewa ba a sutura da zane wala bi haɗin ko da zane aka ce saboda hadisin wata mace cewa ta zo ta wuce wani liman yana sallah da jama'arsa ya yi sutura da zane sai ta ce bisa imamul qaumi anta yana sallar ta faɗa kai wannan matsayinka na liman ya yi muni a ce kamar kai ne zaka zama liman ai baka da bai dace ba sai ya nuna mata yana sallake shi dakata tukun sai ta tsaya da ya gama da ya sallama sai ya ce baiwar Allah ne kika ce ta ce cewa ne bisa imamul qaumi anta yace da ita saboda me ta ce saboda uwar gijiya ta ta yi min hadisi ita kuma ta karbo hadisin wajen uwarta uwarta kuma ta karbo wajen ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum zai sallaye sutura da zane to wannan zanen kan toshe tsakanin sama da ƙasa shi yasa sallar tasa ba za ta samu hawa sama ba yace ashe haka ne ta ce kwarai ce to mu je wajen uwar gijiyar taki mu je wajen mai gidan taki aka tafi wajen uwar gidan ya tambaye ta haka ne tace kwarai uwata ta faɗa min ta ji ummu salama matar manzon Allah ta ce manzon Allah ya ce kaza da kaza sai ya ce to ni ko abu ɗaya nake bukata a wajenki yake faɗa wa uwar gijiya abin da nake so ki siyar min da bai wannan taki in yanta ta domin wanda ya san addinin Allah ai bai kamata a ce a tsaya a bautar da shi ba sai uwar gijiya ta ce to tambaye ta in ta ce tana so ka siye ta dan ka yanta tan ai ba komai ni sai in siyar ma sai ya tambaye ta sai ta ce ni ko ba na son haka sai ce da ta me yasa ta ce saboda uwar gijiya ta ta min hadisi ta karbo daga uwarta ita kuma ta karbo wajen ummu salama ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan bawa ya bauta wa Allah da gaskiya kuma ya tsaye biyayya ga iyayen gijinsa na duniya da gaskiya to a ranar lahira shi ladan sa ninka masa za a ni ko ba na son ka cire ni daga ladan da za a ninka min ka bai da ni lada falle daya sai limamin nan ya tafi yana waka cewa halattun diyar wasa da gairu musawwadi wa minat shaqa'i tafarrudi da sudadi cewa yau duniya ta lalace wanda bai sa ce bai sa ce shine shugaba ba ya zama shine shugaba a ce wai kamata ni ne zan limanci ai abin ya baci abu ne wanda yake ya baci shi da kansa yadda kaga wannan baiwa ce amma ta nuna masa cewa saninta addinin Allah ya fi nasa shi yasa sai da yawa akan samu baiwa ma ba ma ya ba har dama namiji ta fi wa za ta su wannan sai ba so ne bin kayan ima'i da auren bayin cewa a auri bayin ka a ce za a ga haka kamar wata wulakantuwa ce ba wulakantuwa ba ce nan an auri baiwar ba wai wulakantuwa ba ce ba rukumin ba sashen ku daga sashi dukkan ku jinsin ku ɗaya dukkaninku mutane ne da wanda ake cewa bawa ne ko baiwa ce da wanda ake cewa ɗa ne ko ya ce duk dai mutane ne kuma duk daga zuriya annabi adam ne ga shi kuma kun haɗa addini shi yasa bai kamata a ce ku ringa mulakanta junanku ba ai an tuma hunna sawa'un fid dini ai da ku da su ɗaya ne a addini talata san kifu min nikahihinna ka ku kyamar auren sankihu hunna ku aure su bi izini ahlihin da yaddar iyayen gijinsu fa ku ya halatta ku auri bayan nan da yaddar iyayen gijinsu wannan fanki wannan amri ne amma nan ya zo lil izini dan izini Allah ya muku izinin ku aura ba wai ya zo dan wajabtawa ba wa tuhunna ujurahunna ku ba su sadakin da kuka yi za ku ba su nan ko umarnin ya zo dan wajabci ne shi yasa fanki hunna majazan ne wa tuhunna ko hakikatan ne a ba su sadakin da aka yi za a ba su wannan wajibi ne ba daidai ba ne don ana ganin bayi ne an yi an aure su za a ba su dubu goma a dawo ana cewa to biyar za a ba su ba bayi ba ne wannan bai halatta ba bil ma'arufi da kyautatawa ko min gairi matsalin ba tare da taurin kai ba wani kasin ko ku ce za ku rage mun sanata ku aure su halin kasancewa su katangantattu a fa'ifa kamammu halu hali ne garam satiyatin ba masu zina ba jaharan a fili wala mutai za ta adan ba kuma masu rukon abokai da za su ringa zina da su a ɓoye ba ahilla a kwartaye ya nuna bihin na sirra da za su ringa zina da su a ɓoye bai za a husinna bayin nan idan an ɗaura musu aure an aure su zuwujina wa fi qira'atin bil bina'i lil fa'il akwai qira'a sar'iyya ce ita ma bai za a hasanna tazawwajna wannan qira'ar bisa wannan qira'ar ya zama fassara tazawwajna in suka yi aure sai na sai na fashatin to su bayan nan wanda suka yi aure ko da a ce bayan aurensu za su aikata aiki mummuna shine su zo da zina to fa na nasu ma alal musanati to su dai hajjinsu za a yi musu rabin abin da za a yi wa 'ya'ya ne wa al'abkari wanda suke budurwa mace budurwa wadda bata taba aure ba to idan baiwa wadda ta yi aure ta yi zina haddin da za a yi mata rabin wadda za a yi wa budurwa ne wadda take ya wato sai a yi mata bulala hamsin iza zanaina idan suka yi zina shi yasa kenan wannan fa'idar kawo shi yadda za a faɗa don a nuna cewa su ba magana jefa a kansu bawa ko baiwa ko da sun yi aure don sun yi zina ba a cewa a jefe su saboda ba ɗaya daga cikin sharuɗan katangancewa wadda take sa a sa a ce a jefe yadda wani malami yake faɗa sai an samu wato sharuɗa guda shida shuruɗul hasanati fi sittatin fa husa ala nafsi mustafima bulugun wa aqalun wa hurriyatun wa rabi'uha kaunuhu muslima nikahun sahihun wa wad'un mubahun mata hatalla sharuɗin falan yurjama shuruɗul hasanati sittun atat sharuɗan katangantaka sun zo guda shida fahusa bara ka ji ta alan nasu za a yi ma bayani mustabhima in kana da wata tambaya kana da dama kai tambaya bulugun na farko balaga wanda bai balaga ba ba musani ba ne ba maganar a jefe shi wa akalun da na biyu hankali mahaukaci ba musani ba ne ba maganar a jefe shi wa hurriyatu na uku yanci bawa ba musani ba ne ba magana a jefe shi ko ya yi zina wa rabi'u ha sharadi na hudu kaunuhu muslima ya zama musulmi nikahun sahihun sharadi na biyar ya zamo ya yi aure auren ko da yake ingantacce tabbatacce ba auren da za a ce a bata ba sai ya yi aure ko ta yi aure auren da yake tabbatacce to shine za a ce ta zama muhsana wa wadun mubahun sai kuma samun saduwa saduwar ko a ba halattawa in an samu saduwa wadda ba a ba halattawa ba ya zamo ita kenan aka samu bayan auren to wannan ba a samu ihsani ba shi yasa ba magana jefewa mata talla sharuɗin in an samu ɗaya daga cikin sharuɗan nan babu falan yurjama ba maganar a ce a jefe don ya yi zina to fayu jiladina shi yasa za a yi musu bulala hamsina bulala hamsin wa yugar rabna nisfa sanatin kuma akai su bakunta rabin shekara amma wannan wajen imami shafi wajen imam malik ba maganar kai mace gaba ɗaya ko da ya ce ma bakunci don ta yi zina wai kasu alaihin al'adidu ana kesta bayi a kansu wallan يجعل الإنسان هو لم يجعل الإنسان شرطا لوجوب الحد ba san ya katangan cewar cewa su auren nan ba sharadi ga wajen haddi abin da yasa aka kawo shi balle ifadati annahu la rajma alaihin dan a fa'idantar da cewa ba jefewa akan su asalan gaba daya cewa ita baiwa dan ta yi zina ko da ta yi aure ba maganar a ce a jefe ta zalika wannan aidikawul mamluka ce ba ku dama akan ku auri bayi inda adana dauli inda sanda ba ku da ikon auren wadda take ya liman hashal anata minkum ga wanda yake na jin tsoron zina ne fa daga cikin ku wa asluhu al mashaqqatu asalin sa asalin anatu wahala sumu bi bihi zina aka ambaci zina da shi li annahu sababuha domin sababin wahalan ne bil haddi dan yana jawo haddi ita zina tana jawo haddi fi duniya tun a nan duniya wal uqubat bil akhirati kuma za ta jawo mai aikata ta azaba a lahira minkum daga cikin ku bi lajman la yafu sabanin wanda baya jin tsoron zina min al ahrad daga ya fala yahillu lahu nikahuha bai samu ya auri baiwa ba wanda man istada daula hurrati hakanan wanda yake da ikon auren wadda take ya to bai da dama ya auri baiwa wa alai shafi'u akan haka imami shafi yake aiwa malikun har imam malik ma sabanin abu hanifa da shi baya aiki da mafumi na muhalafa wa sammi ma halafa bil muhalifi wa bil dalili lil hidab al hanafi yunkiruhu wa sabuna ka shafi'i nusbituhu ba da shurudin fasma'i wa rajul qawli min fatat kul mu'minat al kafiratu kafirai sun fita da fadin sa min fatat kul mu'minat fala yahillu lahu nikawa bi halatta musulmi ya auri baiwa kafira ba walau adima ko da rasa abinda zai auri ya wa hafa ko da yana jin tsoron zina wa an tasiro amma dai ku jure ku jure ku bar auren bayin an nikahin mamlukati ku haƙura daga auren bayin hairun lakum haka din ya fi muku liyan lasiral waladu raqiqa nan kada dan da za su haifa muku ya zamo bawa wallahu gafurur rahim ubangiji mai yawan gafara ne gare ku abinda kuka aikata ba daidai ba matukar kun koma gare shi wai ni laga faru liman taba wa amana wa amila salihan sun ba ta dai rahimun mai jin kai ne gare ku bitausi ati da yalwata muku fi zalika a cikin wannan muna roƙon ubangiji ya gafarta mana ya yalwata mana ya dauke duk wani kunci daga gare mu
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم قال الله سبحانه وتعالى ومن سبحانه وتعالى يريد الله الله سبحانه وتعالى yana nufi ne gare ku da duk abin da yake shar'anta muku liyubayyana lakum ya zamo ya bayyana muku shari'a dinikum shari'o'in addininku wa masaliha amrikum abinda zai zamo gyaruwa ne ga duk wani lamari naku wa ya hadiyakum abinda Allah yake nufi shine cewa ya shiryar da ku sunana da ra'ika hanyoyin allazina min qablikum wanda suka gabace ku min al-anbiya daga annabawa fitta halili yanda su ma Allah halatta musu wani abin suka rike shi a matsayin halal wata hari mai haramta musu wani abin kuma suka rike shi a matsayin haram fata ta biyu in ya so su bi ku ku bi su al'umma muhammadiyya duk wata shirya da aka bayar ga al'ummin da suka gabata to to an ba da ita ga wannan al'umma saboda manzon su manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah ya gadan masa duk wata shiriya da aka bayar ga al'ummun da suka gabata ulaika allazina hada Allah fa bihudihum muqtadi fa bihudihum muqtadi inda kuma za a faɗa nan gaba su ma wahayna ilayka alika bi millati ibrahim hanifa muslima wa ma kana min al-mushrikeen to ana so wannan al'umma ya zamo duk irin abin da aka yi na shiryarwa ga al'ummun da suka gabata ya zama ita ma wannan al'umma muhammadiyya an yi kama haka gare su su zamo sun shirya sun gaji duk shiryar annabawan da suka gabata waya tuba alaikum abin da Allah yake nufi da ku shine ya dawo da ku yarji'u bikum ya yarji'a bikum ya dawo da ku amma asiyati daga sabansa allati kuntum alaiha wadda da kuke kanta ila ta'atihi zuwa binsa zuwa ku komo gabansa wallahu alimu ubangiji masani ne bikum da ku yana sane da ku duk abin da ya tsara muku ya tsara muku ne masa ya san ku shi yasa duk yanda kuka kai ga sanin kawunan ku ba kamar sanin Allah ba wanda shi ya halicce ku bawa bai san ne zai gobe ba bai san ne zai same shi a gobe ba amma Allah subhanahu wataala tun kan ya halicci bawa ya riga ya kaddara wannan ya tsara shi wa ma tadri nafsun ma za ta su gadan wa ma tadri nafsun bi ayi arin tamut hakim gwani ne da gare ku bi ma dabbarahu lakin duk abin da ya tsara na kun gare ku والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد وبنجي ينا نفن أن يتوب عليكم أتي يا كرب توبانكم أي يحب ذلك أي ينا سن هكا الله ينا سن ya ga bawansa ya dawo gare shi ba mai farin ciki da wani abu irin yadda Allah yake farin ciki da a ce bawansa ya dawo gare shi wayan rahu yana yadda da haka Allah yana yadda da a ce bawa ya dawo gare shi iradar anan ba wai ana nufin hakika irada ba ya katare domin an ce haka to haka din ya hukunta cewa nufin Allah ta rataya da tubar dukkan halitta alhali ko ba haka abin yake ba akwai a cikin halitta da yawa wanda Allah bai nufi su tuba ba ulaika allazina lam yuridillahu an yudahhira qulubahum akwai a halitta wanda Allah bai nufi su tuba ba an yi su dan wuta ne da man tun farko fariqun fil jannati wa fariqun fis sayr wa tamma kalimatu rabbika al-a'la anna jahannama min al-jannati wan nas ajma'ina to ba tare da cewa lamarin ba haka bane abinda ake nufi kenan Allah yana son tuban bawa albawa ya tuban ya so Allah ya karbi tuban ya yafe masa daga nan ne aka ce karɓar tuba ga yanke ne inda wasu malaman suka tafi akan irin su bakin lani cewa duk wanda ya tuba ko da daga saban Allah ne ba wai sai daga shirka ba to lalle Allah ya karbi tubansa an je gamu akan cewa kafiri shi in ya tuba to wannan Allah zai karbi tubansa yanke domin a ta qur'ani kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa amma mu'mini mai saban Allah to shi in ya tuba shine wasu suka ce karbar tuban nasa ba yanke bane amma da yawa daga malamai suka ce karɓar tuban nasa shi din ma dai yanke ne Allah zai karɓi tuban nasa saboda irin saboda wasu dalilai yana cikin dalilan kamar wannan aya cewa wallahu yuridu an yatuba alaikum karrarahu Allah ya maimaita wannan liya biniya alaihi dan ya kara a kansa me za a kara shine wa yuridu allazina yattabi'una shahawat amma wa'annan da ba abin da suka sa a gaba sai bin sha'awace sha'awace wanda su ba abin da suka sa a gaba sai dai su bi sha'awa al yahudu su ne wa Yahudawa wan nasara da nasara awil majusu ko ko maguzawa ake nufi a fakanu yujawizuna su maguzawa suna ganin daidai ne nikahal ahawati cewa a auri yan uwa wanda uba kawai aka hada da su suna ganin cewa daidai ne a auri yar dan uwa lokacin da Allah ya haramta auren wayannan sai maguzawa suka zama suna cewa da mummunai me yasa ku za ku ce kun halatta auren ƙyar amma wa binti halit ko ƴar hala to ai wa'annan ba bambanci tsakanin su da ƴar dan uwa ko ƴar ƴar uwa yanda amma yanda yake ƴar uwa bai halatta a aure ta ba ai haka ma amma bai halatta a aure ta ba to amma me yasa kuka ce ita ƴar amma a iya aura amma ƴar ƴar uwa ba za a aura ba suke kushe musulmi da haka su ma guzawa to sai Allah ya ce ai wannan ba su da wata manufa sai ko a ce kun karkata daga gaskiya karkata mai girma awi zunatu ko ko wanda ake nufi mazinata to manufarsu an tamilu a ce kun karkace mailan aziman karkata mai girma ta'adilu a ce kun bauɗe anil haƙƙi daga gaskiya da cika bi ma hurrima alaikum ta fuskar aikata abin da aka haramta a kan ku fata kunu mislahu in ya so sai ku koma da ku da su duk ɗaya ku koma da su da su duk ɗaya
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله سبحانه وتعالى واتوكم كل شيء مبنتي daman ba abin da ya sa a gaba illa ya ga wanda yake wanda yake shirye ya dawo ya bi shi shi yasa idan mutum ya bata to kace zaka saurare shi to ka tabbata kai ma dai karshen ta sai ka bata din ka masa domin ko ba zai taba yadda da kai ba ba kuma wani abu da za ka ka birge shi in ba ka bata din yanda ya bace ba yanda a qur'ani Allah yake faɗa mana walan tare an kal yahudu walan nasare hatta tattabi millatahu kakka taba ɗauka cewa yahudawa za ka yi wani abu ka birge su ko nasara za ka yi wani abu ka birge su in ba dawowa kai ka ba addinin su ba sai za ne ke ganin shi zai wani abu ya birge turawa in ba ba addinin su ba to yaudara kansa yake abu ɗaya zai kawai ya birge su shine ya dawo ya ba addinin su ya dawo ya ba addinin su amma matukar ba wannan yayi ba to duk wani abu da zai ko kai shiga irin tasu ko kai menene irin nasu ko kai meye irin wannan nasu duk dai wannan baka gama burge su ba babban burga ka burge su hakika shine ka dawo ka ba addinin su haka ba kuma duk wani mabannaci duk wani batacce duk abin da zaka yi ba za ka taba burge shi ba sai kayi abu daya shine ka dawo ka bi shi akan wannan batan da ya sa a gaba in ka dawo ka bi shi a wannan batan da ya sa a gaba to sannan ne fa ka burge shi shi yasa ake cewa to duk inda yake aka samu batacce to ka kauce masa ka kauce masa dan ko kakka dauka cewa ta ku za ta zama daya ba za ta taba zamowa daya ba in ba bacewa kai ka masa ba wa qad nuzila alaykum fil kitabi ani za sami'tum ayatin lahi yanda za a faɗa nan gaba a wannan sura wa qad nuzila alaykum alaykum fil kitabi ani za sami'tum ayatin lahi yukbaru biha wa yustazu biha fala taqawdu ma aw mata khuru fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum innakum idhan mithluhum to yuridu lahu an yuhaffifa ankum Allah yana nufin ya zamo ya sauƙaƙa muku Allah yana son ya sauƙaƙa muku yusai kila alaikum a hakama shari ubangiji yana nufin ya ga ya sauƙaƙe muku hukunce hukunce na shari'a wa wani insanu ra'ifa shi yasa koyaushe yana cin ka'idoji na shari'a cewa idan abu ya zamo zai wuyata to sai ya zamo ya koma ya sauƙaƙa idza raqa al'amru ittasa idza raqa al'amru ittasa ko almashaqqatu qaida da take gaba da wannan ma almashaqqatu tajlibu taysira almashaqqatu tajlibu taysira idan wahala tai wahala sai ta jawo a ce an sauƙaƙa ga bayi saboda Allah subhanahu wataala yana nufin ya sauƙaƙa bayi ne wanda wannan ɗaya ce daga cikin ka'idoji guda hudu ko guda biyar da ake cewa gaba ɗaya fikihu ya gini ne a kansu yayin da suyudi yake faɗa a cikin kawkabu sadi alfiqo mabnahu alama harrara asabuna qawaidun mutasara bi shakki alayqinu la yuzalu wa anna kulla rararin muzalu wa bil mashaqqi yujlabu at-taysiru wa annahu lil adati al-masiru wa zada barun خامس القواعد أن أمور الشافي بالمقاصد وقع تشيسا كل شيء أبيض مزي وهل لكم سي الله يسوق قابك شيسا إذا متم هذه صلى صيبا سيأتي يأتي أزوني إن هذا يأزون بما سيأفنش سيأتي أفنش in ba zai iya azumi ba sai a ce ya sha azumin bari ma wasu malamai a cikin malaman fiqh akwai wanda suka ce idan ya zama azumi zai cuci mutum amma ya ce shi sai yayi to ko yayi ba a karba ba abinda ake bukata daga baya sai ya rama wannan azumin saboda ya dora wa kansa abinda Allah ba bai dora masa ba shi yasa ko da a ce yayi ma ya samu kaiwa amma duk da haka azumin nasa bai ba saboda ya bar tsarin Allah tabaraka wata'ala ubangiji ya faɗa wa latul qubi aydikum ila tahaluka ba daidai ne ku jefa kanku zuwa halaka ba Allah ya umarce ku ya umarci bayi su kiyaye rawukan su su kiyaye jikkunan su wa hulikal insanu ra'ifa amma an halitti mutum rarrauna wannan yasa Allah yake so ya sauƙaƙa gare ku la yasiru ala anin nisa'i bawa mutum ba ya haƙuri daga mata wa sha'awati da sha'awace-sha'awace shi yasa aka halatta masa su amma fa bisa tsari ba ce duk mutum da ya gani ya hakke mata ba a aka ce ga da tsarin da zai aura fanki hu ma da bala kun minan nisa'i aka faɗa ko fanki hu hunna bi ahli bi izni ahlihinna وآتوهن أجورهن موسنين غير مسافهين to an faɗi tsarin da zai bi lima fil hadisi saboda abin da ya zo a hadisi mata kan ba alheri a cikinsu amma kuma ba a iya haƙuri a kyale su suna rinjaya duk wanda yake mai girma wai galibu hunna la'imun amma wanda yake kaskantacce kuma sai zamo ya maganin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na son zamo mai girma wanda za a ce an rinjaya amma ba na son a ce na zamo kaskantacce wanda yake rinjaye يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما آه يا أيها الذين آمنوا يا وإن دفك ممنه ya waɗanda suke mummune kira ne ga dukkan wanda yake mummuni wanda yadda ake faɗa ne kaji Allah yana cewa ya ku mummune to ana so a ɗora al'umma ne bisa wata koyarwa babba wadda ya kamata duk mai hankali ya saurara ya karkatar da kunnuwansa me za a ce yayi ko me za a ce ya bari da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu to kai mummuni na hakika ka saurari me Allah zai ce kayi ko me zai ce ka bari la takulu amwalakum ubangiji yace ya ku wa'anda yake sun ba da gaskiya kar ku ci dukiyoyinku bainakum tsakaninku bil batili da banna bila harami da abinda yake haram fi shari'a a cikin shari'a abinda shari'a ba ta yarda da shi ba kan riba kamar mu'amala da riba mu'amala da riba a ce kuɗi su jawo kuɗi ba tare da sun ɗau halaka ba kuɗin da yake an tabbatar za su dawo bayan da za a yi su taɓu amma kuma tare da haka a ce za su iya jawo wasu kuɗin to ya zama an samu riba kenan wal ghasbi ko kuma kwace ko duk sauran mu'amaloli wanda yake shari'a ta yi hani daga gare shi wannan ne yasa malamai suke cewa da can in an zo kamar ana karatun fikiyo an zo babun biyu a risala sai a ce wannan babi ne mai girma wanda hukuncin wannan babin duk wanda bai san shi ba aka samu yana kasuwanci a kasuwar musulmi to a tashe shi a faɗa masa cewa kai ba daidai ba ne kai ci siye da siyarwa a kasuwanmu don ko ba ka san yadda tsarin kasuwancin yake a shari'ar musulunci ba ta yo ka zo da abin da yake banna kuma wannan ne yasa dai malaman fiƙo suka ce kai musulmi ba daidai ba ne ka wakala wanda ba musulmi ba ko da kafirin da yake zaune ne da alkawari a cikin musulunci ka ce za ka wakala shi a wata mu'amala taka saboda me ta yi iya jawo ma abin da yake haram wanda shi yana ganin ba daidai ne wannan a wajensa amma kai kuma ba daidai ne a wajenka ba inda mai tufa ibnu asim yake faɗa wa muni at-tawkilu lizimmiyi wa laysa an wukila bil marri malamai sun sun hana a ce a wakkala kafiri ma wanda yake zaune cikin musulunci da alkawari akan wata mu'amala saboda ne tayo ya jawo ma abin da ba daidai ba kai a addininka kuma kai ka zama wakilinsa ba daidai ba ne saboda iya wakala ka akan ka karɓo kuɗin riba ko ya wakala ka akan ka karɓo kuɗin giya ya kenan aka yi ai an yi ɓanna kenan ko ya zama an faɗa cikin ɓanna ba daidai ba ne ku ci dukiyoyinku tsakaninku da abin da yake ba daidai ba illa an ta kuna tijaratu sai dai idan an samu kasuwanci tsakaninku ciniki ne za a yi ga mai siye ga mai siyarwa ga mai bukata wannan ma yana bukata wannan yana bukata kuɗi wannan kuma yana bukata sila yana bukata abin siyarwa a wa fi qira'atin bin nasbi wata qira'a illa an takuna tijaratan an ce takuna tijaratun to kana din ta zamo tamma ta wadatu da fa'ilinta shine tijaratu in kuma an ce tijaratan to kana din naqisa ce kana sauya ta rafa'anci sunanta wanda yake lamiri mustatiri jawazan illa an takuna hiya ta nasarci kuma sunanta shine tijarata ai ta kuna al'amwalu amwala tijarata sai fa in dukiyar ta wani dukiya ce da kuka karba daga gare shi bisa cewa kun siyan masa da wani abu sadiratin cinikin ku da yake ya afku an tararin minku daga yadda daga gare ku shi mai siye ya yadda mai siyarwa kuma ya yadda waɗi bi nafsin da daɗin rai kuma ya zamo an yi shi da kula da amana wato da gaskiya a ciki ba algushu man gashana falaisa minna duk wanda ya kawo algushu a kasuwanci ga musulmi to ya tabbata shi ba namu bane shi ba namu bane kuma ya zamo ba sarabaka ba sauran abubuwan dai da aka yi hani daga gare su a ciniki ya zamo duk ba a sanya wannan ba wa ɗibi nafsin da daɗin rai falakum an takulu wato wannan kuna da dama ku ci bari ma sai ya zamo min adiyabi min adiyabil kasbi yana daga mafi daɗin kasabi da ake lissafa wa'anda a ranar lahira suke zamowa a inuwar Allah subhanahu wa ta'ala abu shama wato shehin imamun nawawi ya wake su a baitocinsa wa kalan nabiyul mustafa inna sar'atan yuzilluhumullahu azimu bi zillihi manzon Allah abin zaɗi ya faɗa cewa a ranar lahira akwai wasu mutum bakwai wanda Allah zai musu inuwa a inuwarsa ranar da ba wata inuwa in ba tasa ba aka faɗa cewa musallin wa imamun musallin nashi'un mutasaddiqun menene wa bakin wal imamu bi adalihi an faɗi mutum bakwai dai to sai malamai suka sake bincikawa ibnu hajar al asqalani mai bulugul mara mai fatul bari ya ƙara bincikawa sai ya ƙara wasu mutum bakwai wanda a ciki ya kawo wa tajiru sirikin fil maqali wa fi'lihi dan kasuwa wanda yake gaskiya a duk abin da zai faɗa yana kasuwancin amma cewa ya sa neman kuɗi ne a gaba bai sa shi ya bar maganar gaskiya ba in ka tambaye shi a wannan yake zai faɗa ma wannan gaskiya ba mai kyau bane ko wannan kyansa bai kai ba wa fili ya kanan ma a wajen aikinsa in awo ne zai yi aunawa yake daidai baya tungushi a wajen awa to shi ma a ranar lahira yana cikin wa'anda suna cikin inuwa a ubangiji ranar da ba wata inuwa in ba tasa ba shi yasa shi kasuwancin in an bi tsari sai ya kai mutum wani babban matsayi sai ya kai mutum wani babban matsayi falakun an takuluha amma zalim da kun an tarare amma idan ya zama kasuwancin ba a yi tafsa yarjejeniya ba da dole aka ko da wani nau'i na tursasawa an yi wato ɓoye kaya ne dan dole sai sun yi tsada ko abin da ya kama da haka balka na gasa ba zai zamo da kwace ne ko augishan ko da algushu ko da yaudara to wannan ba ta zamo halal ba an sharɗanta a cikin kasuwancin cewa lalle ya zamo bisa fuskar da take an yadda da ita a shari'a abin da sa na ka ambaci kasuwanci kawai domin galibin tasarrufi a dukiyoyi da kasuwanci ne ga ma'abota mutunci wato ga ma'abota mutunci ko da yake ibn rumi yana cewa ai shi kansa kasuwancin wani lokacin ba aiki ne na ma'abucin mutunci ba wata rakatar tijaratar jammatar ribihi wa ma fi mirasi hamin da da'i lam tabidi ba aishatin bin kodin dona hukumsa aishatin rakada'i ya ta abun nafsi والمهانة والذلة والهزو والدراه حيائي duk wanda zai kasuwanci karshen sa sai ya wahala sai ya wahala ta abun nan sai wal ma sai ya mai da kansa ba komai ba da daddare za a ce kaya sun zo ya fito ya fito haka wa zillatu wa tirahu haya'i sai ya rasa kunya ballatan na a yanzu ko bala da atal hijafa fa fusta bi rafin qasurat arhu rahatul aganiyai to wala taqtulu anfusakum kada wato manzo Allah dai sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a sashen hadisai in an kasa arziki goma to kashi tara duk yana cikin kasuwanci in an kasa arziki goma to kashi tara gaba daya yana cikin kasuwanci shi yasa wato kashi casa'in cikin ɗari na samu to duk yana cikin kasuwanci yana cikin kasuwanci wala ta kutulo an kuma ba daidai bane ku aikata abin da zai bayu zuwa kashe kawunan ku bai bi ma yi waddi ila halakiya ta fuskar aikata duk wani abu wanda zai iya sada ku zuwa halakar kawunan naku ayyan kana kowane irin abu ne duk abu da zai iya bayuwa zuwa a ce ka rasa ranka to shari'a ta hana ka daga aikatawa illa iyaka inda Allah ya umarce ka kamar yaƙi da kafirai yaƙi da kafirai zai iya bayuwa zuwa a ce ka rasa ranka to amma a sannan ubangiji ya ce to am ka a kiranka matacce ba mutuwa kai ba wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bala haya walakin la tashuruna dan mutum ya je yaki dan taimakawa addinin Allah an kashe shi to ka ku ce ai ya mutu yana nan da ransa ku ne abin ya fice karfin sanin ku ku ne matsayin ya wuce karfin sanin ku shi yasa ba wai mutuwa bace wannan to amma ba nan ka ce za ka yi abin da zai bayu zuwa ka rasa rayuwarka ba daidai ba ne shari'a ta zo da kiyaye rai ta zo da kiyaye rayuwa malamai suke cewa akwai abubuwa guda shida ko guda bakwai tun da Allah ya fara aiko manzanni ya yake aiko annabawa duk manzanninsa da annabawansa sun zo da cewa a kula da su a kiyaye su shine akwai addini shine kan gaba a kiyaye addini shine kan gaba domin a kiyaye addini kome ma a iya rasawa daidai ne a rasa kome akan a kiyaye addini shi yasa aka shar'anta yaki da kafirai wajen yaki da kafiran a iya rasa a iya rasa dukiya amma dai aka ce a yaƙi da su din wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum sannan bayan kiyaye addini sai kiyaye rai kiyaye rai shi ke bin kiyaye addini bayan kiyaye rai kuma sai kiyaye hankali hankalin nan ita ce babban ni'ima da Allah ya ga mutum wadda take bambance shi da wanda ba mutum ba dabba ko kiyashi wannan yana da rai rai ne da shi yanda kake da rai amma abin babban abin da ka bambanta da shi shine hankali shi yasa kiyaye hankalin nan ko wajibi ne wannan ne yasa aka ce a duk abin da zai gusar da hankali duk abin da zai gusar da hankali to a kiyaye shi sannan bayan hankali sai kiyaye dangantaka ka a koma dabbobi ba san wannan dan wani bane wannan dan wannan bane a lalle a kiyaye dangantaka ka a yadda a haihu sai ta fuska aure wanda yake an san wannan dan wannan ne don ma a kiyaye dangantakan nan shi yasa ko rabuwa aka samu ake cewa ai idda ko aka samu wani abu can daban sai a ce to ai istibra'i dan dai a kiyaye dangantaka kiyaye dangantakan nan ita take bin kiyaye hankali ma'ana kiyaye hankali gaba yake da kiyaye dangantaka shi yasa misali da ce za ka ga wasu suna aikata abin da zai bayu zuwa gusar da hankalinsu ga wasu kuma su kuma daban suna aikata abin da zai bayu zuwa a kasa gane dangantaka to abin da yake wajibi a kanka ka fara fuskantar wanda suke aikata abin da zai bayu zuwa gusar da hankali domin ba kiyaye hankali gaba yake da kiyaye dangantaka kiyaye dangantaka kuma gaba take da kiyaye dukiya kiyaye dukiya shi yasa da za ka ga wasu suna aikata abin da zai bayu zuwa a mance ko a kasa gane dangantaka ga wasu kuma suna banna a dukiya to sai zama wajibi ka fara fuskantar masu bannan nan a fuskar dangantaka domin gane dangantaka kiyaye dangantaka gaba yake da kiyaye dukiya a addini sannan sai mutunci mutunci da shi da dukiya duk matsayin su da da kiyaye mutunci da kiyaye dukiya duk matsayin su da wannan abun guda shida da ko guda biyar a duk wani addini ya zo zilhamsu hirzuha alal insani faru hatmu bi kulli millati min al adyani wannan abubba da aka faɗa kiyaye su dole ne akan mutum a duk wani addini da Allah ya aiko ba wani addini da ya zo da cewa a tozarta ɗaya daga cikin wannan duk addinan Allah sun zo da cewa lalle a kiyaye su inna Allah kuma dan cewa a kiyaye su din shi yasa aka shar'anta shari'o a kiyaye rai shi yasa aka shar'anta shari'o'i da yawa aka ce misalin ma in mutum yana jin tsoron in ya taɓa ruwa rashin lafiya za ta faru gare shi ko rashin lafiyar da take tare da shi za ta ƙaru ko za a samu jinkirin waraka to duk an masa rangwame ya bar taɓa ruwan ya taimama wannan duk dai don a kiyaye rai ne a kiyaye lafiya wanda sai an kiyaye lafiya za a kiyaye rai to duk irin wannan dai da yawa ya zo zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama manzala ya tura wata runduna yaki wani a cikinsu aka fasa masa kai kansa ya zama a fashe ya huje sai janaba ta same shi a wannan hali sai ya tambaya me kuke ganin zan yi kun ji halin da na shiga yanzu in ruwa ya shiga kaina an shiga garare sai wanda suke tare da shi daga sabai suka ce mu iyaka fahimtar mu ai wankan dai za ka yi shi kenan da ya wanka ko ruwa ya shiga kansa sai ya mutu da aka ji aka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qatalahu qatalahumullahu ma lahum lam yaf'alu iz lam ya'lamu eh wannan abu fatuwa da suka bayar ba ta daidai ba me zai hana su su tambaya idan ba idan ba su sani ba inna ma dawa'ul jahali as-su'al maganin rashin sani maganin rashin sani shine a tambaya fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamuna inna allaha kana bikum rahima hakika ubangiji bai gushe ba me yawan jin kai ne gare ku ubangiji subhanahu wata'ala duk yanda zai muku rahama haka yake bi da ku shi yasa in ba ku ne kuka hakkewa azabar Allah ba ba abin da zai sa ku ga azaba daga wajen Allah duniya da lahira wala wannan alal qura amanu wata qawla fattahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi da ma abuta garuruwa za su sa imani za su sa tsoron Allah ai ta ko ina Allah sai ya bude musu albarku ba da za a yi su game da kunci ba da za su yi su game da wahala haka nan a lahira ba da za a yi a game da azaba in ba bawa ne ya hakkewa azabar Allah ba a duniyarsa ne zai sa game da ita a lahira ma yafa'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum fi man lakum min zalika da ya hana ku hanin da ya muku daga aikata irin wannan daga kada ku ci dukiyarku da banna shi yasa lalle a kiyaye duk wata mu'amala wadda take ba daidai ba a shari'a Maulan mu shau Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin wasiyoyin ta kusan ya sarrafa ta gaba a cikin bayani akan cewa lalle a guji dukiya wadda take haramun duk wani kudi wanda yake haramun to ba waye kokarin nisantarsa yadda ake faɗa ne a hikima kul ma ta sha fa mislahu taf'alu ka iya cin duk abin da ka ga dama amma ka tabbata fa duk abin da ka ci to irin wannan abincin da ka yi ci ne za ka yi aiki shi yasa in ka ci haram to ka tabbata aikata aikin da yake daidai sai ya gagare ka kamar yadda in ka ci halal to ko kana son ka aikata abin da yake ba daidai ba wannan halal din da yake jikinka jinin halal din da yake ta yawo a jikinka sai zamo ya juyar da kai daga aikata haramun din shi yasa kul ma ta sha fa mithlahu tafa ka ci duk abin da ka ga dama irin sa zaka aikata to wa man yaf'al zalika wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman fa sawfa nuslihi nara وكان ذلك على الله يسيرا to shi can da yace ayyan kana fi dunya bi an yazniya muhashi yace bi an yazniya wa huwa muslim yana daga cikin bijirar da rai ga halaka mutum ya bijirar da kansa ga halaka a ce yayi zina alhali yana muhsani bai tarattaba alaihi rajmu ya zama haka din ya jawo a ce a jefe shi tunda da hukuncin shari'a a jefe shi ko ko ya kashe wani bai kutal ya zamo shi ma an kashe shi ko kuma ya kashe kansa da bakin ciki wa asafan da damuwa dan abu ka ruwaito daga Abi Huraira yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya hado da kansa da gangan daga kan dutse ya kashe kansa to yana cikin wutar jahannam yana rutsawa a cikinta abin dawwamarwa muhallada abin dawwamarwa mai dawwama yana aikata ka ana abin dawwamarwa a cikinta har abada wanda ya tsotsi guba ya kashe kansa da sababin tsotsan gubar ba su mu fiye da wannan gubar da ya tsotsa na nan a hannunsa yana tsotsansa a wutar jahannam yana mai dawama a cikinta har abada wanda ya kashe kansa da bakin karfe ya sa karfe ya sare kansa shi yana ta sokawa da ita a cikinsa a wutar jahannam yana mai dawwama a cikinta har abada wa man yaf'al zalika wanda duk aikata ɗaya daga cikin abin nan da aka hana shi daga gare shi ma nuhiya anu abin da aka hane shi daga gare shi udwanan dan ketarewa ta jawo lil halali dan ketare halal halu udwanan din hali ne masari ne yazo a matsayin hali kamar an ce mu'tadiya yana mai ketare iyaka wa zulman dan zalunci takidu takidi ne fa sofa nuslihi nara to da sannu za mu shigar da shi nu da za mu shigar da shi na wuta ya tariku fiha